إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وفيلة من خلقه صلى الله عليه وسلم dukan godiya tabbata ga Allah tabaraka ta'ala mahaliccin kowa da komai ira da aminci Allah tabbata ga manzon jira Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wasallam gaisuwa da girmamawa ga addu'o'i na musamman da fatan kai ga ainihin wato shugabanni jagorori da halarci wannan guri kada da wanda ya dauki nauyin wannan samina da kuma ita cibiya ta ilmantarwa wannan jami'a da ta dauki nauyin gabatar da wannan shiri da shugaban zama da sauran manya-manyan baki da malamai da alƙalai dukkan mutanen kwarai da suka zo ina addu'a na shirya wasu addu'o'i na musamman zan yi wa kowanne ɗaya a ciki amma an cinye lokacin da haka kawai na dunkule su kawai Allah ka biya wa kowa bukata duk niyyar da ni Allah ya kisa gaba ɗaya wallahi malam wato da Allah zai shirya jiya dare na kai wanda bacci ba yari na tana dare yayi dare yayi ina tabin ciki na ce eh bin zariya ba za ni wallahi wallahi na duba littafin can na karanto ku faɗa na ce wanda zai je eh bin zariya dole ya kyauta kuma an haɗa ni da manyan turaku ne mamu ai dole mu kyauta sai da ne wasu salloli da daddare insha Allah ku fitar da mu amma da haɗu wanda waɗannan mutane ai ba zaman lafiya ba to amma abun mamaki mutum ya togo mota muka yi shera gudu na ta shiga gusu da unga yawa wai shera jiwa minti ashirin da shi ka to amma dai ba komai insha Allah takardar za a kawo ta ga yan uwa malamai da limamai dan amfana da ita Allah ba mu dace abin da suka dora mun nauyi yana da fadi ya fi karfin lokacin da aka bani to amma bayan da ne saboda abu ne da ya shafi kowa da kowa ya za a samar da ingantaccen zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin zamantakewar aure alhamdulillahi kuma musamman ya za a isar da wannan sako ga limamai su isar da sakon ga al'umma matsayina na ɗaya daga cikin wanda Allah ya zarabe su da wannan sana'a ta limancin ta jan mutane sallah Allah kare mu Allah ya tsare mu wannan kujera tana da haɗari kwarai da gaske duk wanda ya zama direban mota zai ja mutane to lalle ana bin da bashin abubuwa da yawa da ya kamata ya kula da su da haka a matsayin ku na jagorori wakilan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu hawa mimbarori na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bashi a kan ku ku yi kokari ku kyatta ku gyara kyakkyawan zamantakewa da alaka mai kyau ta zaman aure a cikin ma'aurata a cikin mimbarorin wanda annabi ya yi wannan da yawa na su ga kudubobi da yawa da misalai da yawa to amma babu lokaci daga cikin abubuwan da za su taimake mu wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin auratayya shine abu na farko na kawo abubuwa kusan guda ashirin da biyar to amma dai iya da lokaci ya bari zan tsaya a kai insha Allah na farko anniyyar ta sali hafi zawaj kyakkyawan niyya idan an zo aure wajibi ne a koya mutane in za su yi aure su yi aure da kyakkyawan niyya menene ake nufi kyakkyawan niyya ai wannan abin da sunan addini aure addini aure shari'a min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqawmin yatafakkarun Allah yayi a magana akan aure da yawa wa ayyul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqa yughnihim Allahu min fadli wallahu wasi'un alim hadisi da yawa manzo Allah ya magana akan aure ashe aure ibada ne ashe aure addini ne ashe aure shari'a ne amma waye yau daga cikin ma'aurata idan zai aure ki kyakta niyyar sa kamar zai niyyar sallar farilla ko azan ko lakam haka ake yin aure kawai da niyoyi daban-daban wanda wasu mu suna yin aure dan sha'awa kawai sha'awa yake yi bare ya aure wani yana yin aure dan kekere ne ai wani abokin sa ya yare na shi ma bare ya jiye wani yana yin aure ya ƙara aure dan ya azabtar da matar da take cikin gida ta bata masa rai ta yi masa ba daidai ba bari ya ƙaro aure wani kuma a gida ne aka zuga shi ba a shiri kannan matar wato kannansa ko yayyansa mata ko mahaifiyarsa ba ta shiri da matarsa wallahi baba in ba ka ƙara aure ba sai na ne maka albarka zaman ka haka ba ƙarin aure ba zan yarda da shi ba to kaga a nan gurin ana so ne ya yi aure saboda ya biya wata buƙata a yi haƙuri kannan ka mata sukan iya sa ka ƙara aure yayyanka sukan iya sa ƙara aure amma me ya manufar ƙara auren saboda ba sa shiri da wannan matar gidan bari su sa ka ƙara aure kaga ba wannan ba niyya ka duba ba kawai freshiya ne da aka ce kai aure kai aure akwai waɗanda suke yin aure kuma saboda wato wato karawa da abokanai ai abokina wani tare muka yi auren fari yanzu ya ƙara aure ni ma zan ƙara aure malam irin waɗannan aurace aurace da ake yi yakan kawo fitincinu wani lokacin saboda babu zaman lafiya kuma ba da kyakkyawan niyya a kai ba ina da misalai sun fita kake da nake so na buga a kai kuma mata sun shaida ne akan irin wannan abin da ake ana cutar da wasu ana zaluntar su ana shiga haƙoƙinsu an manta da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na tausayi na jin kai akan harkar auratayya duk da aure addini ne aure ibada ne aure shari'a ne Allah ne ce ka ƙara aure fanki kuma tsawala kun minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba yace bai khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum umarni ne na Allah ka ƙara kai biyu kai uku kai hudu amma akwai sharuɗa da ka'idoji shin yau ma'aurata sun shirya da sanin waɗannan sharuɗa da ƙa'idoji kafin su ƙara auren don a samu zaman lafiya? Ka ji Qur'ani cewa ya kai aure li tuskuru ilaiha don ka samu sukuni ai shi ne zaman lafiya. Ina shaida muku duk mutumin da ya kuskure ya je ya auro mace bai da zaman lafiya a gidansa wallahi bai da kwanciyar hankali. Haka mutum za ka ce a gigice saboda gidan ba da daɗi. To amma auren ana ta yin sa ana ta yi amma ana ta wahala ana ta fama sai mun yi kokari mun gyara kuma ku ne mamai ku ne za ku dage kwarai wajen faɗakar da mutane akan abin da ya kamata su yi abu na biyu shine ma'rifatul huquq bainal zawjayn dole ne bangarorin guda biyu kowa ya san hakkinsa shi miji ya san hakki a kansa ita mata ta san hakki a kanta to yaya za a yi a samu aure yayi daɗi miji bai ma san me hakkin Allah a kansa ba a auren ya za a yi aure yayi daɗi ta auro jahila ba ta san me hakkin Allah a kanta ba a auren auren sha'awa, auren yayi, auren zamani, auren na gani ina so, auren ta burge ni, auren in ban auri wance ba, ai wallahi ban yi kaza ba. Ba ta san hakkin ka a kanka ba, ba ka san hakkin ka a kanka ba, ba a san hakkokin juna ba. Allah ya ce wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wa lil rijali alaihinna daraja. Su mata suna da hakki akan maza, maza ma suna da hakkoki akan mata. kenan akwai wasu specific specific hukuk da aka shimfiɗa dole ne a sani to babu wannan sanin hakkin auren ake zuwa ake ba ilimi yanzu idan mutum zai fara tuka mota zai je Lagos sai an koya masa idan mutum zai bude shago zai provision sai ya je an koya masa idan mutum zai yi sana'ar kaza sai an koya masa ko a taba zai je an koya masa ko keke na zai yi sai an koya masa amma aure wa yake zuwa ke koya kan su zama aure wace yarinya ce wace makaranta ce ake da ita a gwamnatance ta koya wa mata zaman aure zaman auren da ake so a yi shekara 60 hamsin saba'in ga dattawa iyayen suna nan billahi azimu da idan an yi aure sai a shekara hamsin mace mace ta yaji ba amma yanzu kai ka taba zuwa ka auren da yarinya kana tsammanin za ta shekara goma ba ta yaji ba kana kai da kofar ya ta da kai sai kin dawo ka san za ta dawo amma abin tambaya yaya aka yi su su iyayen ku na da mun muna ganin mun fi su ilimi mun fi su wadata mun fi su gidaje masu kyau mun fi su kaza to ya aka yi suka fi mu zaman lafiya a aure wallahi wata tsohuwa ta ce ta nuna ne ta malam na gani nan yau shekara hamsin ban taɓa ɗaga ƙafa ta na fita ƙofar gidan nan da sunan yaji ba ta ce talaucin da muka yi kuma a gidan nan ba magana yau gashi muna neman mutuwa alhamdulillah amma 'ya'yanmu zaurawa a gidanta ba za su yi ba auren ba a sanin hakoki da idan za a yi auren iyaye sai sun zo nan da yarinya sun karantar da ita sun mata bayani karki kaza an wa uwa ta mata fada yar uwa ta mata fada uwa ma tana kunya ta mata fada uba ya mata fada wane ne ya mata fada yanzu ba a yi yanzu sai dai motocin daukar amarya kawai guda talatin guda arba'in an tafi wata ma a wuce da ita gidan angon ma ba sani ba ba a yi da haka malamai buɗe makarantu a masallatanku na juma'a kwatis na wata uku uku kwatis na wata shida shida asabar da ladi duk yarinya budurwa da ta kai girma za a aure da ita ta zo ta shiga makaranta a rinke mata kwas na koya mata zaman aure ku nemo gogaggun mata da suka iya zaman aure yaran nan fa yan mata ku yi min hakuri ranka yi wallahi malam wallahi kwanan nan wani ya kira ni ya ce ya aure yarinya malam ko inda ba ta iya dafa ba da za a zauna lafiya ba a koya musu komai in banda danne danne koya da banza sai rawar tiktok sai leke leke ba a koya musu ba yarinya ba ta shiga kicin uwarta ne take wahala daidai da abun buɗe baki ce wa ubanta ba za ta yi ba tana budurwa ba ta yi abinci ba yace malam ina sha'awar tuwo miyar tuwo tuwon tuwo miyar ya kuwa tuwo miyar kubewa da tuwon dawa Allah ya jarabe ni yace yaje ya aure ce ce wallahi ba ta yi komai ba yace haka na dauko mai aiki in biya ta ita kuma tana kwance yace na gaji da ita nace don Allah kai hakuri yace malam ai an ce ɗaliban ku ne ma haka ta Qur'ani ne kai ma ka bani shawara nace to kaga illar a bude islamiyya ai ta koya wa yara yan mata haddar Qur'ani tana daidaitawa ana jin daɗin muryarta ta iya karatun Qur'ani amma ta iya zuci ta iya karatun Qur'ani ta iya tarbiyyantar miji yaran da yan mata yau magana ba su iya ba magana da za ta abu da da za ta yi miji ba ta iya ba wani yayi aure yana zuwa yana yin aure yana zuwa yayi aure sai ce da komun cokali ta je ta dauko ta mun komun can ta dauko da komun ruwa a can ta ce ka ta ga ihu ba bai barka bace wallahi mallam a ranar farko aka yi wannan shi kuma ka san me ce ranka da dai ni za ki wai sarki na ce a kai ne da iska wanda a ranar farko aka yi ya zage ta ta zage shi haka aka yi ranar amarkin cikin fada saboda shi jahili ne da kuma jahila ne duk ba a koya masa tarbiyya ba da haka yana ba da shawara ranka da cikin abubuwan da ake dauka ko da wannan ma'aikata a ba shawara mana tun da guri ne mai albarka su bude wannan santa din su bude wani kwas da za a rinka yi wa 'yan mata da samari wata uku uku a ba su certificate da sunan nan cewa ta zo an koya mata kar ku nemi wata takardar certificate ku nemi gogaggun mata kawai yawwa gogaggun mata a koya musu eh kwarai da gaske wannan shine gaskiyar magana in ba haka ba tunda na san an yi wannan program din dan saboda kada aure ya mutu malam ka ga yarinya iya kyau kamar ita ta yi kyanta malam ba magana amma wallahi idan ka kai ta gida yadda ka san kayan wanki ka ajiye ka jiya da kawo ba ta iya magana ba ba ta iya gaisuwa ba ba ta iya ladabi ba ba ta san girmama iyaye ba ko ka ga mace a turkule ajiya na ga kina ba ta rai ba da kere ta ba ka ga mace ta yi shuru ta kuntume me me ya same ki haka nake haka Allah ya yi haka kika yi to yaya yaya za a zauna lafiya irin wannan to babu ba a koya musu ba sai an musu bayani dan wannan zamani dole sai an masa bayani ya riga ya sani bayan wannan zaben ainihin wato waliyai da iyaye samun uba na kwarai samun waliyi na kwarai yana da tasiri wajen inganta zaman lafiya cikin zaman aure ku yi hakuri duk uba yana so yarsa ta zauna a gidan aure haka duk uwa yana son tana son yarsa ta zauna a gidan aure haka duk waliyin kirki amma magana ta gaskiya a yau akwai iyayen da su suke fitar da 'ya'yansu daga gidan aure saboda muguwar mu'amala da suke da ita da sarkansu ba su da siyasa yau duk wanda ka ɗauki 'yarka fa ka bashi to ya zama ɗanka ka mai da shi ɗanka shi ma ya yadda kai uban shi amma ɗan abu kaɗan a zo a yi ta bala'i wa aikin banza nan kana talaka miskini muka ɗauki 'yan nan muka baka da mun san kai mutumin banza ne ba za mu baka ba wallahi ka gama zagin sa yarinya ta zauna wata ɗaya wata biyu sai ka ji tana kiransa a waya ni fa gaskiya zaki na kuke so in koma uban ta ce ba za ki koma ba ce wallahi ba ba zan koma ka gama zagin surikinka kuma yar ta ce wallahi sai ta koma gidanta idan idan yarinyar nan ta fi karfin ka dama dole ma fi karfin ku suke in ta fi karfin ka ta koma yaya wannan sirikin zai ganka to dole mai siyasa wani lokacin ko da an yi ba daidai ba za ka yi fada amma kamar ka fada kai masa fada wannan shi ne tarbiyya wannan Allah muna wallahi ina da misalai anan yadda aka kawo sulhun aure yadda annabi ya yi wa mijin fada ya yi wa ijima matar fada ya ce ai kaza kada ai kaza amma yau akwai da bala'in san ƴaƴansu su san ƴaƴansu su su ne a daidai ba sa yin kuskure wanda wannan ba daidai bane kuskure ne to muna da wannan matsala akan ainihin wato rashin wato samun waliyai ko in ce iyaye na kwarai abu na hudu shine as-sabru ala nisa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu yi hakuri akan mata jama'a yanzu karatun na ku ne ayi hakuri akan mata manzon Allah ya ce wasu bin nisa'i khaira fa inna kunna khuliqna min bila wa inna a'la أعوج ما في الضلع أعلاه إذا ذهبت تقيمه كسرته يجب فإنكم أو تروا أخذتموهن بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله manzo Allah yake ku yi wasiya wa mata da alkhairi yace khairukum khairukum mafi alheri a cikin ku shine mafi alheri wa iyalinsa wannan hadisin ya shafe ni ya shafe ka ya kamata kai hudubar juma'a kan wannan wallahi idan dai ta lissafa maka bala'in da maza yau suke wa mata a cikin gidajen su ba za ka tashi a nan ba an canja abubuwan gaba daya kuma annabi ya ce mu musu wasiya da alheri mu yi haƙuri na ce masu taimaka muku ne a wani inda kun a siratun kenan kun karɓe su ne fa da amanar Allah annabi ya ce a huduba ya ce a kastumo hunna bi amanatillah kun karɓi matan nan ne da amana amana inna arabna amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ya ce da amana kuka karɓe su annabi ya ce da amana kuka karbe su amana da Allah ya bidirar da ita da samai da kasai wal ardu wal jibal suka kasa dauka wa hamala al insan dan adam yace ya karba inda hukar da zaluman jahula me yawan zalunci ne mai jahilci amma yau cin amana da ake yi na aure a gida ba a cewa komai zan ba da misalai a gurguje a kansu wanda Allah ya ce an halatta muku bancin su da kalmar Allah baka da alaka kai alaka da mace sai an halatta maka bancin da kalmar Allah amma yau mun rike wannan amana muna yin haƙuri akwai mai dukkan matarsa a cikinmu akwai mai zagin su wallahi ran ka dade akwai wanda aka min kirkin sa matarsa ta masa laifi laifi zai haka ya daga kafa ta haka ya dora akan kujera ya samu gora ya zabga mai sai da ya mallaka ba wannan wani babban malami ne ya sanar da ni yake cewa malam ku ci gaba da wa'azi yace malam ya kamata nan gaba lallai cibiyoyin addinin musulunci su yi kokari su kirkiro wani abu na gwada kwakwalwar duk wani miji da zai auri mace a gwada kwakwalwarsa anya ba mahaukaci bane kuwa akwai mahaukata karya ta shi akwai wanda yanzu zai same ta da ciki tana da ciki ya ba ta wanki ka duba kuma malam halin da ake ciki wanki ya ba ta ta wanki tana yin wanki saboda kowa da uba sun ci abinci Allah ya miki albarka kina miji wanki ya ce mai gida ciki na ai nauyi ba zan iya sunkuyo da wanke bayanan ba ya ce ke ina ba ki umarni kina mai da abin magana ya ce wallahi idan na dawo da kasuwa ba kirki kayan nan sai na ci mutunci Allah ya ma albarka ka ji ko ka ji ka ji ka ji gwan bari ba a kan kwanan masara zai kashe mata abu da wannan kiyar guda a bakin aurenta da mun yanzu ma nan magana a bakin aurenki ai ina da makalma kan a bakin aurenki ai su ma wadannan limaman su ma ba akwai nasu akwai kwanan limamai su ma ba akwai tabbatattun limamai wannan bawan Allah malam ba ta da tace ba zan iya ba ku yi hakuri ce ba zan iya ba yace wallahi idan na dawo baki wankin nan ba rai zai bashi matan nan saboda jin tsoron mijin nan sai ta kira almajiri sai ta bashi ta ce ka wanke kai maza maza ka goge aka kawo da ya dawo kuma sai ta tsuguna ta bashi ta ce gashi ka san mai fahimci ya gode bai ci ya gode ba sai ne dariya mata shi kurke ba ya ce mata shi kurke ba wani wanda ya ne ku zai sha mamaki ya ce na bar ki da ka ce ayya ai ba ni ne wanke ba almajiri na bawa ya wanke wallahi ba zan yi ba ce a ba ki ma wanke ba ya rinka dukan ta sai dai ba ta kashi suna nan masu jibgan mata yadda ka san Allah ne ya turo su ba daidai ba ne kuskure ne kuma duk wanda ya yi wa ƴar wani wannan wallahi sai an yi wa ɗansa to wannan hakincin da cin amanar da barin mata da yunwa akwai auren da na daura ni na daura auren uban ya zo ce malam auren da ta daura na kashe shi nake a me ya faru yace wallahi na kashe shi yace na kai yarinya ta a koshe lafiya lau wata ran yarinya ta ta zo gaishe ni na ce wacce daga jinya kika ta so ce baba lafiya na ce yace ya na gaita ta yace kawai sai hawaye na yarinya ha yace yace daga jinya ka ta so ce baba yunwa ka san me yake masa ranka ne professor taliya in ya siro taliya sai a baza ta a faranci sai a girka ta kwaya ashirin ta safi kwaya ta za kwaya ta ba wallahi wannan ni a kai na a kai na ya faru ban ke zuwa ga yanzu yanzu wannan mutane ya kamata a kyale kan kuma abubuwa ne rashin ciyarwa rashin ɗaukar nauyi ya yi yawa to wannan zalunci ne bayan haka daga cikin wanda za su taimaka mana wajen zaman aure shine sanin tarihi wato magabatanmu na kwarai yaya suka rayu da matansu a auratayya da mazajensu a auratayya tarihin matan annabi tarihin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da muhimmanci kwarai sannan kuma su kansu matan suna da matsaloli irin nasu ai akwai ku mata yawanci kuna da kuskure daga cikin kurakuran da yake kawo rashin zaman lafiya akan mata shine abubuwa kamar haka na farko rashin ladabi ana kuka da rashin ladabin wasu mata namiji wato sarki ne a gidansa namiji wanda ko shugaban kasa bai tashi mulki ba duk wanda ya shiga gidansa ji yake fashi fashi kadai ki yadda kawai ki ce ranka ya dade ki ba shi girman da Allah ya bashi don Allah ya bashi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim to akwai rashin ladabi yau namiji bai zai ce wa mace ki yi ki ba kar ki fita sai ta fita taho ta ki zuwa daina ba za ta daina ba jayayya da miji faɗa da miji me da zance ga miji duba wayar miji kamar yaron ki kullum idan mai gida ya dawo wayarsa a koye wani ya shiga ɗaki ya watsa ruwa ya fara sa kumfa sai ya bar cewa shi ya bar wayarsa a falo haka ya fito tsirara da gudu daga daga ya zo ya zo ya ɗauki wani kuma me ya faru ya ce a wannan fito tsirara ki ganda tsirara ki ba alheri a kan ki buɗe waya ta ki ga mai me ya sai ki kashi in yana rufe a wuri yana lullube sai ka ci abincin ka kai komai baka san kashi ba amma lokacin da ka bincika wallahi sai ka samu matsala ina gaya muku mata ina muku wasiya wallahi don mutumin da za ku ɗauki wayar sa ku rinka bincika ku duba insha Allah kaɗan ne a cikin mutane da ba samu abin da ba ku so don kowa da irin matsayin da Allah ya bashi kuma wani ana yi masa abun ma ba wai dan iya so ku daina duba wayan mazajen ku kura ku bari su su duba naku ku kar ku duba nasu shi ke nan kawai a zauna lafiya in an yi haka ne bayan wannan kazanta kazanta rashin kula wani ya ce malam zan saki matata me ya haɗa ku ya ce malam rashin tsafta ya ce na gina gida miliyoyin kuɗi ka shiga can kudade in ka shiga can pant in ka shiga can pampas in ka shiga nan kaza kicin ɗinta ga ɗan aiki amma babu ƙazantar ta ta yi yawa kanta ba gyara ban ɗakin ta ba gyara ban ɗaki na ta kashe na ta kashe na ya ce korarta ne daga ban ɗaki na na ce ba na shiyarin tole da kowa kawai ki je kin da ke ba za ki kai kulawa ba ki bani yace wallahi ni nake wanke mataki na da kai wallahi na ga muku wannan wannan reality abin da ya faru ne mata ku gaya wa ɗan uwanku mata ku rike auren ku da tsafta da kula asalin mace da aka santa mai tsafta ne aw mai yi mashi'u bil hiyyati wa huwa fil khitam khayrun bi kuma yau masifar da ake ciki in matar ka ba ta maka kwalliya ba ina za ka ba kwa so a duba mata ba kwa so a kalli mata ba kwa so a yi maganar mata sai kuma kin kashe kanki kina da kyanki da halittarki da abinci da komai amma ba kulawa rashin kulawa ku yana da matsala ki sa mazajen ku suke gudu shi yasa suke kyamar ku kuma ga rashin kula da yaya a kashe maka gida a kashe maka yaya da kashe kanka wannan yana kawo rashin zaman lafiya da mutuwar aure a tsakanin ma'aurata sannan bayan wannan a ƙarshe zan kawo su a gurguje akwai alkhiyaratu zawjiyya ha'inci tsakanin ma'aurata guda biyu ha'inci na farko da zan faɗa shine neman mata yayi yawa a kama kuma la Allah ya sauke ana cikin neman mata yau maza suna neman mata da yawa da yawa mazaje suna neman mata suna shiga ha'inci haka mata suna neman maza ana hira mace da mijinta amma tana da wasu mazan tana da gaske tana da lokutina tana da waye ɗinta shi ma da ‘yan matan da yake hirar su yau saboda wulakanci ta kai ga namiji zai kira matan banza a gaban matarsa ta suna yana hira da ita wannan alkhiyana ne zaujiya nawa aka kama ta ne ta yi alaƙa da wani alhali tana da mijin aure bayan wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata mu riƙa kula da shi yaba kyautar kuɗi shi maza ban ba ya wurin an yi abin kirki duk kwalliyar da mace za ta yi ba ka yabawa duk abin da za a gida in kaga abinci ya kyau ba za ka ce kai ya kyau Allah ta albarka ba bari ka yi abu wani sirri duk wanda yake so ya zauna lafiya da mace idan ta yi abin kwarai ya fada su halitta ce da suna son kyau kai hajiya amma kin yi kyau a shi haka kike ke zaura dan fani kai a kan fannin zai na karo miki irinta kai ni na dade mace abinci ruwan sai ga tana Allah haka ake so amma abin da yake damun ku sai su yi kwalliya ba ku yaba ba ta saka tunane ba ka yaba ba ta saka lalle ba ka yaba ba ta yi baki kiko ba ka yaba ba ta yi kaza ba ka yaba ba duk abin da zaka yi ba ka yaba ba sannan ka zo kana duba hoton mata yara ku zauna da ita wa kwa yaba wa haka halin ku yake suna kuka da ku wata mace ta ce ita wallahi da a cikin ɗari mijinta zai zo ce mata Allah ya saka da alkhairi abu yayi kyau akan abu kaza da yi ta ce wallahi ya biya ta amma ba ya yaba ba turo ka aka yi karbi Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.